إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى يأتيه الله اليقين تركنا على محجة البيضاء على طريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم أما بعد فيا عباد الله الإيمان بالبعث والنشور من أحد أركان الإيمان الست ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وهنا البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الإيمان بالبعث وهو إهياء الموتى حين ينفك في الصور النفكة الثانية فإذا نفك فيه أكره فإذا هم قيام ينظرون فيقوم الناس لرب العالمين خفاتا غير منتعلين قراتا غير مستطرين غرلا غير مقتتنين قال الله تعالى كما بدأنا أول كرق نعيده وعدا علينا إنا كنا فائلين والبعث عباد الله حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة والإجماع المسلمين قال الله تبارك وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال عليه الصلاة والسلام يهشر الناس يوم القيامة خفاتا غرلا رواه البخاري ومسلم وأجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة مئادة يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ومن ضمن الإيمان بالبعث تحته الإيمان بالحساب والجزاء يحاسب العبد على عمله ويجازي عليه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ونضع الموازين لقسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن فيذا عليه كنبه ويستره فيقول التعرف ذنب كذا وكذا التعرف ذنب كذا وكذا فيقول نعم أي رب حتى إذا كرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطي كتاب حسناته واما الكافر والمنافقون فيناديهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين عباد الله فان الله تعالى انزل الكتب وارسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ومن ضمن الإيمان بالبعث تحته الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله إن أعتنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وسعد مرتفقة يوم تقلب يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يلتهق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتهاته عذاب القبر ونعيمه فيكون العذاب فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا ألا تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب الخبر الذي أسمع منه ثم أقبل بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذ بالله من عذاب الخبر قالوا نعوذ بالله من عذاب الخبر وأما نعيم الخبر فللمؤمن فللمؤمنين الصادقين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تكافوا ولا تهزلوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نهان أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم أقول ما قال إن صاب فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a sammai da kuma kasai gaba daya muna shaidawa tare da ku cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wata'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bawan Allah ne kuma jakadansa ne da ya zuwa duniya da alkhairin da babu kamarsa ya zo da alkur'ani da addinin musulunci gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka muna roƙon Allah ta'ala muna neman tsari gare shi daga sharunan kawunanmu kuma da miyagun ayyukanmu hakika duwanda Allah ya shirya shine shirye daga cikin bayansa Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici hakanan wanda ya ɓace ma wa hanyar gaskiya ba za a samu wani wanda zai shirya da shi ba ina shaidawa da ku allah ne kada abin bauta a samai da ƙasai ba shi da abokin tarayya ina muna sake shaidawa tare da ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne kuma jakadansa ne hakika ya isar da amanar da allah turo shi da ita kuma ya isar da manzancin da shi ne babban aikin da Allah ya turu shi duniya dominsa ya yi wa al'ummarsa nasiha ya nusar da su ta farki ɗoɗar har zuwa ga aljanna ya nusar da su ta farki mummuna wanda zai iya kai su zuwa ga wuta ba abin da wannan manzo bai bari ba ya bari kai sai da yawa al'umma bayani a kansa hadisi mai inganci iya cikin bukari yana cewa babu abu da yake daidai kwayar zarra ne wanda zai kai ku aljanna face na muku bayani a kansa babu wani abu daidai kwayar zarra da zai sanadiyar zuwan ku wuta a face na muku bayani a kansa manzo ya isar da amana kuma ya isar da manzanci a hajjinsa na bankwana ya tara musulmin duniya yake cewa da su ala halbal lagatun risala ku shaida shin na isar da wannan manzancin da Allah ta'ala ya turo ni suka ce bala ya rasulallah manzan Allah ka isar sai ke Allahumma fashhad Allahumma fashhad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida duk kuma yana wannan ne domin Allah ta'ala ya ce da shi ya ayyuhar rasulu balligi ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan annabi mai tarun albarka wannan manzo ka isar da sakon da Allah ta'ala ya turo ka da shi in baka isar ba to baka isar da sakon da Allah ya turo ka da shi ba a wata ayar yake cewa fasda'a bima tumar wa a'rid anil jahilin ka isar da wannan sakon ka fasa ƙwariyar gaskiya kowa ya ji faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya imani wanda kuma ya so ya bijire Allah iya da gida biyu a lahira akwai gidan ni'ima akwai gidan azaba manzo ya isar da wannan bisa tuntuntunin irin wannan ayoyin da Allah ta'ala ya saukar masa akan ya isar da wannan sakon zuwa ga al'umma gaba daya muna shaidawa manzon Allah ya isar da wannan sakon ba inda wannan sakon bai je ba sai dai wa'an sun imani wa'ansu kuma sun kafirci wa'ansu sun karba da hannu biyu wa'ansu kuma sun yi watsi da shi wa'ansu ana ta lallashe su su karba domin ita ce hanyar tsira wa'ansu kuma suna nan suna bijirewa suna kau da kai a faɗa musu gaskiya su yi watsi da ita su sa son zuciya da abin da suke gani shine daidai a ra'ayinsu ya zamto shine addininsu gaba daya wal iyazu billah Allah ta'ala kamar na tsari da irin wannan mutane mu sani ya ƴan uwana masu albarka bayan wannan a yau muna sha bakwai ne ga watan hudu musulunci watan rabi'u nithani yau hijira na da shekara 1444 kutubar mu ta yau a wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamudu Kafe bypass nan fadar jihar Gombe za ta yi mana magana ne game da imani game da tashin alkiyama wanda iya cikin ɗaya daga cikin rukunin imani guda shida wanda ƙur'ani duka ya zo da su ka yi imani cewa rayuwar tana da iyaka bayan kuma tana da iyaka akwai abin da zai faru bayan rayuwar wannan shi ne dunkulallen imani game da alkiyama rayuwar wannan ka ɗauki kanka kaman a aji kake a makaranta kake kana aji ko kana tsangaya kana karatu akwai ranar binciken tilawa ko akwai ranar jarabawa wani ita ce mutuwa da abin da zai biyo bayan mutuwa kamar yadda ɗalibi ba zai taɓa fiddawa a ransa cewa za a mai jarabawa kan abin da ake koya masa ba to hakanan kai ma musulmi kada ka shantake kada ka shagala ka yi yaƙini cewa akwai abin da zai faru bayan ka mutu yana nan sabi tabbatacce ne wannan babu shakka babu saɓani a kansa zai tabbata kawai yadda ka san za a ma jarabawa kana aji ko ana ma tilawa wata ran za a bincike ka tilawanka to wannan tabbas ne ka tabbatar akwai abin da zai faru bayan mutuwa qur'ani ya tabbatar sunna ta tabbatar ijma'in malamai ya tabbatar qur'ani Allah ta'ala yake cewa laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib cewa ku dinga juyawa al-qibla kuna fuskantar ta wajen sallah kuna fuskantar da fisakun ku zuwa ga al-qibla mahudar rana da mafadarta wannan ba shine kadai abin da ake bukata gare ku ba walakin albirra man amana billah daga cikin tafarki madaidaici ko gwadabe madaidaici da za ku hauka ku zauna ya kai ku zuwa ga aljanna akwai man amana billah akwai imani ga Allah sannan ya ce wal yawmil akhir akwai imani da ranar alkiyama daga imani ga Allah a wannan aya sai Allah ya sako imani da alkiyama shine mai namba 2 in ka yadda akwai Allah zaka bauta masa yanda ya umarce ka to ka yarda cewa akwai wata rana da zai titsiye ka ya ma tambaya a kafatanin balagar ka zuwa mutuwarka daga ran da ka balaga har ran da ranka zai fita daga jikinka to duk abin da kai in ma na magana ne in ma na kudiri ne in ma na aiki ne iyana maktuban a rubuce za a titsiye ka karanta da kanka a ce ma ikira kitaba ka kafa bil fiskal yawma alayka asiba idan mutum dan adam iya tuna wannan a rayuwarsa wallahi wani gangancin ba zai yi shi ba wani shiga ba waiwaye wallahi ba zai yi ba ba zai yadda wannan duniyar ta ruɗe shi ba ya bar Allah ya bar manzan Allah ya kama abin da yake gani shine dibara da wayonsa in dai kana tuna wannan tunawar gaskiya kana kwana kana tashi da wannan wallahi wani abin ko an ce kai ba za ka yi ba domin imanin da sahabbai suka samu kenan yasa tarihin su ya cika da watsi da wannan duniyar da duk abin da aka gaya musu game da lahira shi suke rikewa hannu biyu duniyar kuma suna watsi da ita saɓanin rayuwar mu ta yau lahirar muke watsarwa muke bin duniyar a guje muna damka wannan shine a galabiya fasar rayuwar mu a yau bayan imani ga ranar alkiyama da mala'iku da littattafai da annabawa sannan da kyautar dukiyar da Allah ya baka zuwa ga almasakin miskinai da wabun sabili wa sa'ili da fiye kaba zuwa ƙarshe bayan wannan ya uwa a ƙarƙashin imani da alkiyama za ta tsaya ko kuma imani da alkiyamar kansa shine ihya'ul mauta shine rayar da matattu bayan an mutu akwai lokacin da za a waye gari ba wani mai numfashi a duniya kaf an mutu fa'iza nufika fi suri fasa iƙa man fi samawati wal ardi illa man sha Allah Allah ya ce idan muka sa mala'ika mala'ika Israfil ya yi busa a ƙaho ta farko fasa iƙa a shi ne famata dukkan halittun da suke samai da ƙasai duk za su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ta'ala kaɗai ya so shi ne wasu malamai suke cewa akwai hamalatar arshi akwai wulidanin mukalladun akwai hurul'in akwai jibril mika'il da sauransu wasu malama ka suke fara su ne illa man sha Allah din amma in ba su ba kowa sai ya mutu in ma baka mutu baka je wannan lokacin sai ka mutu a rannan Allah zai karbi rayuwar shedan tunda ya ce qala rabbi anzirni ila yawmi ba'sun qala ala ce innaka minal munzirin kana ciki amma akwai ranar kindillan ce to ko rayuwar ta ka taje karshen duniyar ma akwai lokacin da za a sa mala'ika ya busa kowa ya mutu bayan wannan za a shafi tsawon lokaci tsawon zamani ba wani motsi a wannan duniyar la tarafi hai aiwajen wala amta ba abin da za a gani na rami ko tudu a wannan duniyar safsafan an yi labul ɗin duniyar ba gidanka ba gonarka ba shagonka ba fulazanka ba komai komai ya koma ga Allah ruwa ya koma gurbinsa domin ya ce ina hannun risul arzo man alaiha duk sai na dawo na mallaki komai da mana wani to ka tuna wannan tana zuwa duk muna kwanci a karkashin kasa ba mai musu Allah yake cewa za ha gara kuma ba mai su wa izal isharu utilat wa izal ma'udatu su'ilat za ha ga sama komai babu shi Allah ya tafiyar da abinsa gaba daya to ka tuna irin wannan yinin iya zuwa bayan an mutu din kaf ba mai motsi sai Allah ya ce kuma za a sake busa ta biyu faizahum qiyamun yanzuru shi kuwa kuma ya fito daga cikin kabarinsa manzon Allah ya ce ana awwalu man tashaq man tashaqal azmi yace ni ne farkon wanda kasa za ta fara darewa na fito manzon Allah ya ce zan fito ina karkade ƙura a jikina ina cewa alhamdulillah alhamdulillah hadisi mai inganci manzon Allah ya faɗi wannan ni ne farkon da kasa za ta bude na fito يوم يخرج من من الاجداس كانهم كانهم الى نصب ينفرون suna fitowa daga kaburburan su kamar fari kamar kwari an yi ruwa suna fitowa daga rami haka zamu fito daga kabarin mu ayi ruwa kwaro ya fito daga ƙasa haka zamu fito yawma yakunu nasu kal farashil mabthus kamar fara fari wanda in an girgiza suke tashi wata tayi gabar wata yamma wata sama wata ƙasa wata ma bata san inda za ta yi ba to Allah ke kwatanta mu haka za mu yi ina tunawa kana tunawa da wannan ya ayyuhal insanu ma garaka bi rabbikal karim me ya rude ka ne me dadin duniyar in kana tuna wannan a gabanka kuna tu kuna karanta tarihin magabata Jabir al-Jazaizi Abubakar wanda ya littafi Minhajul Muslim da ya kai kissar wa ansu magabata yake ce akwai magabacin da ya lokacin da ya cika shekara 40 a duniya sai ya nade shimfida sai jingine ce bai da lokacin kwanciya kuma kwanciya ta kare masa sai dai in bacci ya riske shi kawai ya faɗi bacci amma bai da yin bida domin iya ganin ya kusa zuwa ga Allah amma yanzu kana ƙara shekaru kana ƙara buri kana ƙara kusantar kabari kana ƙara buɗewa kanka burin duniya magabata ba haka suka fahimci duniyar ba suna matsawa lahira suna ragewa kansu buri suna matsawa kabari suna ragewa kansu aikin duniya suna mai da hankalin zuwa ga neman gafarar Allah hatta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayin ƙarshe ya sauka dab da tafiyarsa zuwa ga Allah Allah cewa ki fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfir ka dinga tasbihi da godewa ubangijinka da neman gafaran Allah ka samu lokaci kana yawan istighfari domin rayuwarka cike take da kusakurai a cike take da abin da Allah yake kyamata to ka dinga istighfari zama ruwan wankin wannan zurban haka Allah ke nuna mana haka zamu rayu cewa idan wannan busa ta tashi aka yi ta biyu to kowa zai fito daga kabari shikenan kuma daga yau mai hukumun nasu lirabbil alamin sai kowa ya gani a tsaye a gaban Allah kawai iya jiran ya Allah zai da shi malamai suna cewa mutane mu 'yan adam mu ne za mu fara shiga layi a yi kuri da mu a yi rawun dukkan mutum daga annabi adam alaihissalam har zuwa halittar ƙarshe sannan Allah ya fito da aljanu kaf a ce su zo su yi sahu a bayan namu su kewaye mu sannan a ce mala'ikun sama ta ɗaya su sauko su kewaye aljanu mala'ikun sama ta biyu su sauko su kewaye mala'ikun sama ta ɗaya har zuwa mala'ikun sama ta bakwai su ne na ƙarshe su kewaye mala'ikun sama da shida shi ne wa'ansu malaman suke cewa Allah iya cewa ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal fanfuzu ya ku taron mutane da aljanu duk wanda ya ga akwai gungudu akwai inda zai fake a sama ko a ƙasa Allah ya ba shi dama ya je gudu an baka dama Allah da kansa ce la tanfuzuna illa bi sultan ba wanda ya bar wannan gun sai mutumin da yazo da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kine sultan ne wanda kazo da tauhidi ba shirka kazo da sunna ba bid'a kazo da tauhidi tsantsa da aqida mai kyau to shine za a samu malaiku su raka har aljanna Allah ya samu da cikin su amma duk wanda ya je da bara gurbin addini ko bara gurbin aqida wallahi tun daga nan za a samu malaiku su kada shi gidan wuta yayi asara wannan zamanin duniya Allah ta'ala ya tsare mu maliki cewa za a tada mutane gaban Allah hufatan tsirara afuwan hufatan ba takalma ba ko takalmi ba ka da shi takalmi ba wanda ya isa ya mallaki takalmi a lahira babu shi takalmin da za ka taka ka yi tafiya wallahi ba ka da shi haka manzan Allah ya ce kuma uratan tsirara ko ko ɗan kamfai da za ka rataya ba ka da shi kowa tsirara zai tashi na na aisha radiyallahu ana take cewa ya rasulullah to ya za a yi da abin da yake maza da mata kuma ga tsare ce ce ba aisha wannan a duniya yake dauka kenan rayuwar duniya yake kwatantawa amma rayuwar lahira ta fi karfin wannan kwatancin ayi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughni wa ya sama wata mace wa ya sama waye namiji ran da za ka gujewa babanka da babarka da ƴan uwanka kai dai nafsi nafsi so kake ga tsira haka manzo Allah ya fasara na aisha radiyallahu anha babu takalma tsirara kowa sai lobarsa ta dawo babu kaciya kowa haka zai dawo tunda Allah ta'ala ya ce kama bada'ana awwal khaliqin nu'idu kamar yadda muka kage halittar ku da farko haka za ku dawo mana dama ita wannan duniyar duk abin da ka gani anan ka same shi haka nan duk abin da ka samu anan zaka bar shi yanda ka zo haka za ka koma kuma duk abin da kai a wannan tsakanin daga zuwanka ko daga balagarka zuwa komawarka to shine abin da za a ma hisabi ka samu aljanna ko ka samu wuta ka kaddara wannan kanka rayuwar ka fahimci wannan fahimtar wannan iya da kyau yanda ka zo haka za ka koma baka zo da komai wannan duniyar ba haka nan za ka koma ba komai kuma abin da kai da shi Allah ta'ala zai tsiye kai ma sakamako kama bada ana awwala kalkin nu'idu wa'adan alaina Allah ce wannan alƙawari muke wa kanmu inna kunna fa'ilin kuma zamu zartar da alƙawari wal ba'su ibadallah tashin alkiyama ya bayin Allah haqqun sabit tabbatacciyar magana ce babu kokonto babu shakka babu kaulani dalla alaihi alkitabu was sunna wal ijma'il muslimin qur'ani da sunna da ijma'in malamai duk sun tabbatar da wannan Allah ta'ala a qur'ani cikin suratul mu'minun yake cewa summa innakum ba'da zalika lamayitun bayan kun gama rayuwarku kaf abinda Allah ya ba ma na kwanaki da shekaru ka gama to za ka mutu ba bayan mutuwar kuma sun ma inda kuma yawon malkiyamata tuba a suna bayan mutuwar kiyama tana yi za a ta da ku wani ƙorani ne tabbatar da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin bukhari da muslim yi husharun nasu yawon malkiyama za a ta da mutane ranar alkiyama kufatan gurla ba takalma kafarsu kuma lobansu ya dawo ko kaciya ba mai ita wa ajma almuslimun ala thubutihi musulmai in aka ce ajma almuslimun malaman musulmai kenan sun yi ijma'i cewa kiyama tana nan za ta tsaya tabbas ne wannan muqtadal hikima hatta yaqtadi an yaj'al Allah ta'ala li hadhihi li khaliqa mi'ada domin har Allah ta'ala ya sanya wannan al'umar mi'ad wata madakata wata matara daga nan Allah ta'ala ke ko kuma wa yujazihim bihi fihi a wannan matarar a wannan yinin da Allah ya alƙawartar a ranar za a muku hisabi yujazihim fihi za a yi wa kowa sakayya alama kallafahum bihi ala alhamdu rasulihi a bisa irin abin da Allah ya kallafa mana sakon da yazo daga harshen manzanninsa tsiran Allah da aminci tabbata gare su Allah ta'ala ke cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abasa yanzu ku mutane kun zaci don wargi da wasa da sheholi Allah ya talice ku kuna wannan tunanin ne Allah ba wata manufa a kansa a gare shi da ta da ku ya muku hisabi kawai banka banka duniya na kun dauka anan za a ci a kare kawai to Allah ya ce a'a ba haka tsarin yake ba wa annakum ilaina da la turja'una ba kwa ba ku da tabbas za ku dawo zuwa gare mu Allah ya ce fata'ala Allahu malikul haqq Allah ya ya daukaka mamallaki na gaskiya ko mai mulki na gaskiya bayan nan daga cikin dunkulallen imani da alkiyama ya yan wa karkashin wannan akwai al-imanu bil hisabi wal jaza hisab da jaza hisabi shine gwada ayyukanka na lada da zunubi a ga wanne yafi yawa shine hisabi jaza ko ba da sakamako jaza shine ba da sakamako a ga ina aikinka yi rinjaye alkhairin ne yi rinjaye ko shirin sakamakon da za a baka yi ne jaza yuhasabul abdu ala amalihi za a yi wa ɗan adam hisabi kan aikin da ya aikata wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura summa yujzahu al jazaa al awfa dan adam ba abinda zai gani a lahira ba ce abinda ya aikata duk abinda ka gani kai ka aikata kayanka ba wani wanda zai aikata ma wani abu ya sami ka lahira wa anna sa'ayahu sawfa yura aikin sa za a nuna masa sannan mai sakayya cikakke sakayya Allah ta'ala yake cewa inna ilaina iyabahu makomarsu tana gare mu inji Allah sannan summa inna alaina hisabahu sannan mu muka dau nauyin yi musu hisabi hisabun su iya karkashin kulawa mu za mu yi musu hisabi Allah ya ce duk wanda yaje da kyakkyawa yayi aikata kyakkyawa za a linka masa wannan kyakkyawar guda goma a lahira kira wanda ya zo da mummuna kuma da wannan mummuna kadai za mu sakayya Allah ya ce za mu tsaye da mizanin awun ayyukan bayi da gaskiya da adalci fala tuzlamu nafsun shay'a ba ran da za a zalunta daidai kwaye zarra haramtu zulma ala nafsi kuma da hadisul qudsi ya tabbatar waj'alu bainakum haraman fala tuzalim Abdullahi dan Umar da hida babansa Allah ya kare da su yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allaha yudinil mu'min ranar alkiyama Allah zai kusato da wani mumini zuwa gare shi Allah ya lullube shi ya suturta shi ba mai ganinsa daga gizi Allah fi ya kula a ta'arifu zamba kaza sai Allah ya ce wane ka san wannan zunubin kuwa wannan zunubin ka gane shi a ta'arifu zamba kaza ka san wannan zunubi fi ya kula na'am Allah na sani ni na aikata Allah laifi na ne na wane ai rabbi ai ya ubangiji na wane ba na wani bane hatta iza kararahu manzala ke ci har bawon ya tabbatar ya tabbatar wannan laifinsa ne wa ra'a annahu qad halaka iya gani ma kamar ya halaka ya lalace ko ya tafi wuta qala sai Allah ya ce satartuha alayka fi dunya kaga wannan laifin da kai wallahi duk duniya na boye ba wanda ya ganshi ni kadai na san kamun laifi saboda ka a yau ma na gafarta ma tafi aljanna haka Allah zai faɗa wa ansu masu imani ku duba yanda Allah ke suturta bawansa yake yi masa alfarma yake rufa masa asiri amma a yau babban abin da muke so mu yi mu ji laifin dan uwanmu ya dashi mu ji kuskuren dan uwanmu mu ya dashi mu ga inda dan uwanmu ya zame kafa mu ya dashi a duniya kawai ya lalace yau wannan musibar kuma har gidan malinta ta zo ku dinga kula da facebook mana da wasu abu da waye malami kuskure wani kuskuren lafazi zai yi fa lafazi zai yi kuskure tunda an ce akwai wannan akwai kuskuren harshe sabakun lisan da suke cewa kusko har sai ke furta wata kalma ba ita kai ne yarfata ba to he ga an sashi a media ana yadawa domin mu ba mu yadda cewa dan adam zai kuskure ba kuma Allah shine ahkamul hakimi mai rufawa bayin sa asiri manzon Allah yace Allah zai nuna masa ya tabbatar laifin sa ne Allah yace to a duniya ma ba wanda ya gani ni kadai na gani kuma yanzu ma na gafarta ma tafi aljanna Allah ya samu na cikin wannan bai amma kafirai da munafikai fayunadihim ala rusul khalaiq sai a kira su a gaban duniya duka halittun duniya su ba rufin asiri domin sun yi ganganci a ce haula alladhina kadhabu ala rabbihim wadannan su ne sai karyata ubangijin su ubangijin su ya aiko musu sako sun ce ba haka bane ba ala la'anatullahi ala zalimin tsinuwan Allah ta tabbata ga azzalimai wannan hadisin mai yace bukhari da muslim masani ya uwa Allah ta'ala ya saukar da littattafai ya aiko da manzanni ya fardantawa bayi karɓar saƙon da manzanni suka zo da shi kuma ya wajabta mana aiki da abin da manzanni suka zo da shi kuma manzannin su ma kansu Allah ya tambaye su falan nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin waɗanda aka turo su zuwa gare mu Allah ya ce wallahi sai na tambaye su sannan ku da aka turo su zuwa gare ku kuma sai an tambaye ku wa min jumlil imani bil ba's a karkashin abin da imani ga alkiyama ta kunsa akwai al-imanu bil jannati wan nar kai imani akwai makoma akwai gida guda biyu akwai gidan aljanna ko gidan wuta wa annahumal ma'al al-abadi lil khalq gidan aljanna da wuta sune makomar bawa ta har abada akwai lokacin da yan tozan la'arabin maza ce su tafi aljanna ba kowa in mutum baya aljanna iya wuta in baya wuta iya aljanna shi ne ma'adal abadi da likal shi ne makomar 'ya'yan adamu ta har abada akwai wanda za su yi ga wuta a babbake zunubansu sannan su taho samu aljanna amma duk wanda ya ga aljanna ba zai fita ba allah ka samu aljanna iban farko Allah ka samu na cikin wanda Allah za ka haramta wa wuta lasar naman jikinmu mai Allah Allah ka kaddara mana mu ne farkon shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya shiga aljanna ba zai fita ba amma duk wanda a galabiya musulmai usatul muslimin musulmai masu sabo za su yi ga wuta amma za a babbake zurban su fito Allah ka raba mu da wannan mai Allah ita aljanna ya ƴan uwa darun darun na'im aljanna gidan ni'ima ce a'addaha Allah ta'ala lil mu'minin al muttaqin wanda Allah ta'ala yawa mu'mine masu tsoron Allah tanajin wannan gida har Allah yake cewa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ran masu imani Allah ya koye musu basu gani ba basu ji labarin ba ma irin abin da Allah ya ajiye musu na nima a gidan aljanna tunda manzon Allah ya ce fi fiha ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala qatara la kabi bashar ita aljanna ido bai taba ganin abin da ke gidan aljanna ba kunne bai taba jin labarin yadda aljanna take ba zuciya ba taba tunanin yadda aljanna take ba sai dai kutanci kawai jaza'an bi makanu ya amalu sakamakon irin abin da suke aikatawa amma wuta fahiya darul azab wuta gidan azaba ce Allah ce adda Allahu lil kafirin zalimin wanda Allah ya tanaje ga kafirai kuma azzalimai wanda suka karyata Allah suka yi kafirci suka sabi Allah da manzansa inna a'tadna lil zalimin nara Allah ce mun yi tanajin wuta amma ga azalimai a haɗa bihim siradiquha siradiquha ay suwariha katangun wuta sun kewaye yan wutar ko gunshin iska babu yadda ka san zaka yi gini ka kewaye gidanka to haka wuta take kewaye dan wuta Allah ya tsare mu wa in yastagisu yughasu bima'in kalmuhul idan sun nemi tanyo da agaji a basu ruwa Allah ce za a basu ruwan amma tafashashiyar dalma tamkar tafashashiyar dalma yajwil wujuha fiska za ta soye ta kwakwabo ta fada cikin ruwa Allah da kansa yake ce bi isa shara wannan abin sha yayi muni tur da shi wa sa'atu murtafaka makoma ta yi muni yawmu tuqallabu juhum fi nar ran da za a jijjuye fuskar su gidan wuta a cikin wuta ya kuluna suna cewa ya laitana ya kaitan su cin abakunan su adana Allah wa adana rasula dama min yi wa Allah da'a dama min yi wa manzon Allah da'a dama min bi Allah dama min bi sunna duk dan wuta ya ci ziya tsakan wani wayo mai abu zalimu ala yadihi ya quli ya laitani takhastu ma ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakidhu fulanan qalila laqad adallani an dhikr ba'da idh ja'ani in kai mummunan aboki ma ya saka saban Allah da kaucewa gaskiya sai ka ci jiya tsa dama baka riki wani aboki ba dama manzon Allah ka riki to wannan kamar satar amsa Allah yake ba duk wanda ka san zai halakar da kai ba mutumin gaskiya bane ka rabu da shi kawai ka kama Allah da manzansa da mutanen kirki so ne tsira a wannan duniya iya daga karkashin imani da abin da zai faru a alkiyama al'imani bi kulli ma yakunu ba'da al-maut kai imani akwai abubuwan da duk za su faru a bayan mutuwa kai imani da su akwai fitnatul qabr shine su'alul qabr kenan su'alul mayyit ba'da dafni kai imani akwai tambayoyi da Allah zai turo mala'iku su ma bayan an binne ka a kabari manzon Allah ce za a tada kai a zaunar da kai a tambaye ka ubangijinka da addininka da manzanka sallallahu alaihi wasallam ka tanaji amsar da zaka basu wata ta azabar khabar wa ni'imi akwai azabar kabari da ni'imar sa shi ma iya karkashin imani da ranar alkiyama fa yakunu azabu lil zalimin min al munafiqin wal kafirin azaban kabari za ta tabbata akan azzalimai munafikai da kafirai Allah ya tsare mu wa fi sahih muslim hadisi ya zo cikin littafin muslim hadisin zaid bin sabit Allah ta'ala ya kare da shi da mu da shi duka Allah ya samu gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa falaula Allah tudafan ba dan karku ibinne mamatanku ba haka manzon Allah yace ba dan ina tsoron kada nan gaba ku ibinne mamatanku ba la da'autu laha da na roƙa muku Allah an yasma'akum min azabil qabr Allah ya jiyar da ku irin azabar da ake wa wasu a gabari ba dan nan gaba za ku ki binne mamatan ku ba da na roƙi Allah kuma ku ji irin abin da nake ji wajen yi wa wa'ansu azaba a gabari tunda ma'aikin Allah wata rana zai wuce ta makabarta ya ce wa'ancin ana musu azaba wancan kabarin guda biyu kaga wahayi ne ya tabbatar da wannan yake ce amma abin da ake musu azaba a ganin idan ku ba mai girma bane daya baya sitirce kansa in zai yi fitsari daya kuma annamimi ne ya dau maganar wannan ya kaiwa wannan ya dauta wancan ya hada wancan da wancan amma manzo ya ce ku je ku ciri bishiya ku dasa kan kabarin waye Allah Allah zai sassauta musu azabar matakar abin bai bushe ba to ashe ana azaba a kabari kuma ana ji manzon Allah yana ji a wani hadisi ma aka ce duk halittu suna ji in banda mutane da aljanu ne ba su ji mutane suna ihu suna kururu a kabari manzan Allah sai Allah yake Allah ya toshe kunnon jin wannan din ba za mu ji ba ba dan ba da da a ce muna ji wallahi wani ba zai ƙara zuwa makabata ba sai da akai shi amma wannan ma ni'ima ce wannan ma rahama ce wannan ma tausayi ne daga Allah manzan Allah ke cewa ba dan haka ba da na roki Allah ku na ji sannan sun ma aqbala bi wajhihi manzan Allah ya fuskanci sahabbai da fiskarsa yace fataqulu ku kuma fata'udu billahi min azabin nar sahabbai na ku roki Allah ya tsare ku daga azaban wuta ku roki Allah faƙalu zaidu bin sabir ce sai muka ce na uzu billahi minan nar Allah muna neman tsarinka daga wuta faƙala ta uzu billahi min azabil qabr manzon Allah ce ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari ya faɗa wa sahabbansa wannan zaidu ya ce muka ce na uzu billahi min azabil qabr Allah muna neman tsarinka daga azabar kabari manzon Allah ke faɗa wa sahabban su roki Allah ya tsare su daga wannan musiba amma ni'imar kabari ta tabbata ga masu imani masu gaskiya alladina qalu rabbuna allah su mastaqamu wanda suka ce allah shine ubangiji mu suka samu matsaya a wannan ba su gushe ba ta tanazzalu alaihimul malaikatu allah takafu wala tahzanu allah zai sassaukar musu malaiku a ce kar ku ji tsoro kar ku yi da kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki ma'ana allah takafu fil fil mustaqbal wala tahzanu fi matarat kar ku ji tsoro inda za ku ji allah ya amintar da ku aljanna ce kar ku yi bakin ciki abinda kuka bari allah zai tsare bayan ku wa abishiru bil janna Allah ce a musu albir da aljanna Allah ce kuntum tu'adun wanda ita ce abinda muka muka alƙawari Allah ta'ala ya samu da cin su da ƙarshen kutuba ya uwa ƙarƙashin imani da ranar alƙiyama akwai wa'ansu abubuwa na alkhairi da aka soka cimma musu har in dai kana fahimtar yaren alƙur'ani na tsoratarwa da firgitarwa game da mutuwa da azabar kabari to ga wa'ansu abubuwa ne ya kamata ka tsaya a kansu kuma ya zama to hakan ya haifar ma da su na ɗaya an ragaba fifi da da'at wal hayr su alai ka kwadaitar da kanka wajen aikin da'awa Allah in dai ka san akwai kabari akwai azabar kabari akwai ni'imar aljanna akwai mala'ika akwai tambayar kabari akwai rayuwa kuma ku sani ba wannan kabarin fa tun lokacin annabi adamu alaihi salam har yau akwai wanda suna karkashin kasa kwance ba shekara miliyan na wasu kai daga manzan Allah zuwa yanzu shekara 1400 da wani abu akwai wanda suke karkashin ƙasa a kwanci to da ni da kaiwa ya san kuma lokacin da za mu ɗauka karkashin ƙasa kafin Allah ta shi alƙiyama kuma ranka yana nan kana jin abin da ke faruwa manzan Allah ce har tsawon takalmin takun wanda suka binne ka sai kaji kowa iya dawowa gida wani wani sai an jima sai an jima sai an jima a tattoshe ko ina a rufe ko ina duk kana ji kuma a wannan haka za ka zauna imma hufura min hufurin nira imma rauda min riyadil janna haka manzon Allah ya ce ko ya zama ramin wuta ko ya zama dausayin aljanna haka kabari yake da ba to suna nan karkashin kasa akwai shekara miliyoyi kai ma zaka je ni ma zan je tanajin me kaiwa kanka a wannan tafiya wannan zaman da za a yi marar iyaka marar adadi tanajin me kaiwa kanka tanajin me naiwa kaina to in dai har wannan kudubar ta shiga kunnanka ta ratsa jikinka ka karawa kanka ayyukan da'a ka karawa kanka ayyukan kusanci ga Allah abu na biyu arrahaba inda fi'il ma'asiya ka tsoratar da kanka wajen aikin sabo inda ka san akwai mala'ika da gudumar wuta a kabari iya jiranka to ka takaita wa kanka aikin sabo duk aikin da Allah ya haramta sunna ta haramta ka guje masa duk dadin da ake ji duk kudin da ake samu duk matsayin da ake samu in dai akwai saba wa Allah saba wa sunna ka rubu da shi a ƙarƙashin wannan akwai wani maudu'i wanda kutuba guda ma ya kamata a tsara a kansa wanda amma dole za mu haska fitila a kansa yana al'itikar shi ne kamar yanzu ana kakasa siyan amfani a ɓoye da niyyar in yayi tsada a fito da shi iya cikin zunubi mai girma manzan Allah kawai hadisi ne ce Allah ya tsine musu albarka masu ka sai amfani da niyyar yayi tsada ka fito ka siyar ka ciri ba mummuna ka kuma kan yan uwanka masu imani Allah ya tsine masu irin wannan aiki yanzu ku je kasuwannin kauye kuna jin labari har gonaki ake bin wasu ana siya amfani kuma duk siyan da ake a galabiya su da niyyar yi tsada a fito da shi ne kuma yan uwanmu ne musulmin masu sallah masu azumi ba a haramta ma kasuwanci ba amma irin wannan kasuwancin haramun ne ka siyo ka siyar haka ya halatta ka siyo nan ka kai can amma karka boye boyewar shine laifin ihtikar ka ce sai nan da azumi ko bayan azumi ko kaza ko kaza ka fito da shi shine tsinewar Allah da mazo suna ka to yanzu ana cikin wannan yanayin kasuwa kuma ku sani wannan cin haƙƙin mutum ne wanda kuma Allah ba zai yafe ba ko manzon Allah ku duba hikimar alqur'ani wa an surori biyu da suka fara da budewa da azaba suka fara wailun lil mutaffifin da kuma wailun li kulli humazatin lumaza surori biyu sun fara da wailun a farkon surorin duka ku duba akan haƙƙin dan adam ne can cutarsa wajen awu da aunarwa nan kuma cin mutuncinsa wajen zundansa da da gulmarsa Allah sai ya bude sunan da wailun ka guji cin haƙƙin dan adam duk abin da zaka samu ka guji cin haƙƙin dan adam idan an je lahira da ladanka na sallah da azumi za a biya ka za a biya shi da shi to saboda ka tsorata da aikin sabo sannan na ƙarshe tasiritul mu'min wannan kamar akwai lallashi ga masu imani da abin da ya kubuce ma ka rasa a duniya inda lahira za ka samu karka damu lahira ta fi alkhairi kuma ta fi riba allah ta'ala ya taimake mai mana albarka ya sa mu gama da wannan rayuwa ta mu lafiya allah duk abin da zai halaka mu a wannan duniya allah karba mu da shi allah ka nesanta mu da shi ka nesanta shi da mu Allah duk abin da zai kusantar da mu wajen yardarka da da'arka da aljannarka Allah ka kusantar da mu zuwa gare shi ko muna so ko ba masu Allah ka kallafa mana bin sa ya Allah kuma ka karba rayuwar mu akan sa Allah ka raba mu da fadawa azabar wuta ya Allah Allah ka amintar da mu a kabarin mu ka amintar da mu lokacin mutuwa Allah ka amintar da mu bayan tashi da mutuwa Allah ka amintar da mu wajen raka mu zuwa gidan aljanna Allah muna roƙonka da mu da mahaifanmu ka yafe mana zunuban mu ya Allah kusakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka sa aljanna ce hukumar mu Allah ta'ala muna roƙonka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa Allah ta'ala ka kama na mafita da abin da ya taso wa ƙasar mun kasa fahimtarsa da gane shi to Allah ka kaddara ƙarshen sai zama alkhairi dukkan wani abu da ya taso in ma zai mana daɗi in ma ban fahimce shi ba in ma ba zai mana daɗi ba to mun kai aiki ba su so ga Allah Allah ka sa ƙarshen sai zama alkhairi gare mu ya Allah akwai abu da yawa za ka so shi Allah ya ce kuma shiri ne ƙarshen sa akwai abu da yawa za ka ƙi shi kuma alkhairi ne ƙarshen sa Allah ka kaddara dukkan ɗaya biyun ya zama alkhairi ne ƙarshen sa a rayuwar Allah duk abin da ya taso mana a wannan ƙasa mu dai fatan mu ƙarshen sai zama alkhairi a rayuwar mu da addinin mu da mutuncin mu ya Allah mi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan yini mai albarka إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم